إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام استمرارا لما سبق في كتاب الأصول الثلاثة بعدما انتهينا من أربع مسائل اليوم سأتكلم في ثلاث مسائل كما قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أيها الإخوة الكرام الدلالة من القرآن على أن الله هو الذي خلقنا في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وفي سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وفي سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا امين يا رب العالمين dan uwa musulmi a takaice ci gaba da bayan da muka hawara cikin usulu salasa littafi na aqida mun kawo ƙarshe a sati da ya gabata na masaloli guda hudu wanda ya wajaba mu sani na cewa ilimi da aiki da ilimin da kira zuwa ga addini ko zuwa ga aiki da ilimin kuma da haƙuri akan abin da zai biyo baya yau za mu bani insha Allah akan wasu masaloli su ma guda uku wanda ya ce wajibi ne ga duk musulmi ya san su wajibi ne ka san waɗannan mas'ala guda uku shine kamar da malamin ke bayani bayan ya addu'a ta jin kai sai ke cewa wajibi ne ga dukkan musulmi namiji ko mace ya san waɗannan mas'aloli guda uku kuma da aiki da abin da ke cin wannan mas'ala guda uku na farko dai shine mas'ala ta farko yace mu san da cewa lalle Allah shine ya halice mu ya arzuta mu bai bar mu kara zuba ba mu yi abin da muka ga dama ya aiko mana da manzo wannan manzon duk wanda ya mai da'a zai shiga aljanna wanda ya saba mishi zai shiga wuta ya kafa dalili da fadar Allah subhanahu wata'ala na cewa mun aiko muku da manzo kuma da manzon kamar yadda muka aika ma fir'auna da manzo amma fir'auna ya saba ma manzon da aka aika mai kuma Allah ya mai kamu kamu mai tsari na azaba ina mu ma haka ne wannan manzon mu mai da mu samu tsira mu saba mishi kuma tabbacin halaka Yan uwa bayan haka zamu kawa sau ayoyi suna da yawa a cikin alkur'ani masu tabbatar mana cewa Allah subhanahu wataala shine mahaliccin mu mahaliccin komi misali daga cikin ayoyin alkur'ani cikin suratul zumar Allah ke cewa Allah shi ne mahalicin komi Allah khaliq kulli shay koma menene Allah ya halice shi kuma ta huwa ala kulli shay'in wakil shi ya kayan shi kuma shi ke kula da komin shi yan wannan shine izza ta buwaya ta Allah yayi abu kuma shi ke tahiyar da kayan shi komi ba wani mai kula bai da komin ba shi ba wannan ya saka misali da yanda masu ilimi na kimiyya wasu ke tsammanin haka kurin aka ga wannan duniya ko mutane kaza kaza yanda ci gaban nasu kansu ya kawo su ga fadar Allah subhanahu wata'ala shine khaliqu kulli shay lakanin misali cibiya ta ilimi wata cikin masu bincike shugaban binciken ingila kan maganar binciken halittu yake cewa bayan bincike da ci gaba da ɗan adam ce mun tabbatar da cewa wannan duniya gaba ɗaya tana da wani yace wani gwani kwararre mashi bishe bishe bishe Allah ne bishe ba Allah ne shi amma ta wani gwani ne kuma kwararre tun wakon wannan halitta yace shi ya kayan shi kuma har yau shi ke kontrolin kayan shi ba musa Allah ne eh wato kai wannan shi ne Allah shi ya kayan shi kuma shi ne wakilin komai kan halittun shi a wata aya Allah ke magana kan kaware masu inkarin bautar Allah ko kaɗaita Allah da ibada Allah ka takuta a tambaye kansu shin wai dan adam haka kurin ka kanka haka kurin ka samu kanka ba ba ayyuka da komai ba haka kurin ka zo duniya ko kai kai samu da ƙasa kana kallo a gaban ka dai ga sama ga ƙasa ga kai haka kurin ka samu kanka kenan malam ya hankali ya tuna ba shi kanshi ba ba baban ka tayi ka ba ba baban ka bai ka ba ne ka ba Allah mahalicci shine mahalicin ka tabbas ka so ko ka ki ka yi mana ko ka wurce Allah shine mahalicin komi a wata aya cikin sutur mummuni Allah ke cewa yake tabbatarwa cewa walaƙad halakana insana min sulalatin min tin tabbas Allah ce mu ne na ya magana ta izza da buwaya yace mu muka halici jinsi na mutum kuma ta min daga sulala ga ainihin zuzurutun laka dan wa an jima da wata aƙida tana yawo wajen ɗan boko akwai wani kafiri suka ce mai darwin darwin wani mai ilimi ne cikin ta gabata har yau akwai ɗan gudagwazon abin da ya bari na ilimi a cikin boko suna lissayin wai haka duniya balle ɗan adam wa evolution evolution ma'ana wai mutum daga biri ne iya girma ya zama wai wayo ya zama mutum wa daga biri ne kaga wani daman sun kafirce ma dukkan addinai na taura ko injil kuma sun kafirce ma hakika in wa wannan aƙida ta wannan bawan allah darwin an jima a duniya ana tunai in ba mace babban ministers 2016 an yi zama na masu ilimin kimiyya amurka da ministers a kan wannan aƙida don ana kawo shubohi da yawa ƙarshe wallahi zama da aka yi suka su masu ilimin musamman annan kwan za a a kowa cikin boko nan suka ce maganar tunanin darwin daga yau arewan dusan shirme ne shirme ne ƙarya ce aka tabbatar a ilimance ba a taɓa samun wani jinsi ba ko na ƙwari ko dabba ko na menene ko na ice ba a taɓa samun wani jinsi na wani abu ba wanda ya koma wani abu uda daman uda ne sabro daman sabro ne kenkeso daman kenkeso ne ko ma menene rago daman duk wata dabba ba wata ta koma daga nan ta koma kaza kowace jinsin ta daman shine in wata mu Allah ya ga mana Allah shi ya halicci asalin mutum mu daga Adam muke ba daga biri mutum bai kenan ƙarya ce ta darwin ya ce Allah ya ci mutum daga ainihin zuzurutun ƙasa nan ƙudura ta Allah wadda Allah ya iya komi daga wannan ƙasa da ke takawa daga ita Allah ya so ya halici jinsi na mutum ya ce bayan wannan sai kuma Allah ya wasa magana halitta daga ƙasai sai mai da halittar jinsin mutum daga ɗigon mani wani ruwa a cikin mani in wannan ruwan mani Allah ce shi ma yanzu kenan an ɗauke mutum daga ƙasa inda Allah su ci ƙudurar shi sai halittu ko da ƙasa ko ta iya yawo kan kan buzuzu ko da kan buzuzu kana wa cikin duniya ba wa ba kane ba wa ba kaka amma Allah ba haka ya tsara ba ya tsara mana tsari na dan adam kyakkyawan tsari na halitta na dangi uwa uba kaka dangi zumunta sauransu yace sai mai da halitta jinsi na mutum cikin ɗigomani a wani wuri tsararre a cikin ma'aiwa ya ce wannan ɗigo na mani Allah ya ce na yanwa akwai bubuwaya ƙudura ta Allah wayan da matakayya da Allah ya ɗan adam eh an mani na ma'ayyar abuguninta a ba zuwa gani ne to wannan manin Allah ce yadda mai halitta ya koma jini ya koma tsoka ga tsoka nan aka halicci kashi tukun kashi daga baya aka lullube shi da irin halittar da Allah ke so yan wani matakai ya sama da shekara dubu da rabi ta muna labari kuma yi imani a ƙurani amma masu bige-bige ilimin kimiyya sun jima suna bige-bige ɗan adam ina ga hayyakin duniya na biyu lokacin itilar bai sami cikakken etabcin ba ɗan adam ke bi a samu halittar shi don a shirya kaca cikin amsa shiga na itilar abin da ya kawo na ci gaban likita itilar iya cikin wani abin da ya a kawo mai yahudiya mai cikin wata ɗaya ya a horɗe a ga ciki da yake ciki a kawo mai cikin wata biyu haka ya riƙa yi aka kira likitoci daga na aka sami ci gaban maɗa da madano wai ɗan adam daga ina mani ya zai koma haka kai dai zuwa yanzu da tun da tun da a baya tun ƙur'ani ya gaya mana yan wannan shine cewa inzal ƙur'ani littafi ne daga Allah ina na da wani misali wajen kai imani qur'ani ya huci ilimin ka kai magajaran ilimi akwai an yi wani zama a Canada ina da akwai wannan zandani wanda Allah ya cika mutum Yaman ne malamin addini ne ko malamin kimiyya ne sun yi zama a Canada irin wannan akan wannan mas'ala ya gamu da wani mutum mutumin Canada a duniya an yi aiki da tahon shi wajen ilimin kimiyya wajen ilimin halittar dan adam sai yake bayani irin marahil kin dan adam sai wani kace mishi zandani kace mishi malam zan baka wani abu a cikin ƙur'ani sunan ka san ma'ana littafin mu ba littafin na hira ko yanzu kuke ta bincike shekara aru aru mutunin shekara dubu da kusa rabi baya muna da ilimi kan haka yace wallahi suka zamana ya kame wannan aya da matakaiya da ɗan adam ke bi zuwa halitta sama da shekara dubu da rabi su hai suna bunƙasa suna kaza yace wallahi bawon Allah ya tsaya ya lura da wannan aya ya kame sunna yace ƙarshe wallahi bawan Allah ya huto a ƙara talbijin ta Canada yake bayanin gaskiyar Qur'ani da gaskiyar ta ne daga wani mai iko mai kaza kaza kaza sai aka mai kira kai tsaye wai halanka musulunta yace ba musulunta ba amma dai gaskiyar magana kenan amma tare daga baya musulunta yayi ya shiga musulunci addinin musulunci yan wa takaice wannan wai addini mana addini tahiyya da gaskiya da hujja kwakwara daga Allah kenan Qur'ani ba labarin wannan in wa matakayyar Adam Allah kenan kaga shi ya kayan shi yayi kuwa san halittar shi ga matakayya da Allah ya bi zuwa halittar mu hatta kai halitta namiji ne ko mace ne in wannan manuwa da Allah yayi shin ayar na ka ta karshe Allah ke bayan wa shin wai to kuna tsammani kurin wannan tsari da halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yayin haka kurin shi kenan kurin kara zube ba manuwar komi Allah ce fata'alallahu malikul haq in kana tsammani duk wannan tsari da Allah hikima da Allah bi kurin ayi ne da a burge Allah ce Allah ya yi ƙarhin ya huce aikin banza domin aikin banza ne ka dangana ma Allah an yi mutum da wannan tsarin gaba ɗaya kurin dan ya rayu ya ci ya sha ya biya bukata kamar dabba la ba da haka ba Allah yi ka yau shi ake cewa duk mai hankali ya diba ka diba damarka da hagumicinka sama da ƙasa gaba da baya duk abin da ka gani iya da wata manuwa in riga ka ce don kare sutura wando haka rawani hula haka wani mikrokin da ake shi wani hotula ko ne ka gani an yi shi da wata manuwa wanda ya shi to kurin kai ne za a yi ka a banza kai ne za a yi dan banza haka kurin a ranar shi a can iya jan mai hankali sa cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan tsari na halittar adam don ya kama wannan duniya da manuwa mu kaɗe ta shi da ibada kuma ya shirya wani gida wanda wani rayuwa yin ta za a yi a ƙare yanda kowannan cikin mu kowa ya sani ko da bai imani yayi wata rayuwa ta cikin ma'aihiyar shi ta watanni da Allah ya yanka mishi yau ga kana rayuwa cikin wata babbar duniya ta duniya mai girman gaske to wallahi yanda ka san ka rayu a cikin ma'aihiyarka yau ga ka a cikin sararin duniya haka za a waye gari yanda nan ba kai ba kai kanka cikin ma'aihiyarka haka nan ba kai ba ka kawo kanka ba babanka bai kawo ka ba babanka ta kawo ka ba haka shi kuma za a waye gari wata ran daga nan za a ɗauke ka zuwa rayuwa ta barzaku haka nan mutum ya san da manuwar da aka shi da ita ayyuka da wata manuwa ta musamman don ƙarshe na maɗaf wacce rayuwa ta ƙarshe ayyuka ne don ita imma gidan aljanna imma gidan wuta Allah taimake mu da aiki